أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة شيخ ذري لنا بهذا المحضر ونطعت فيه بنظرة تأتي لنا بزفر الحمد لله يومنا جمعة 26 ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu miladiya 2024 inda za mu ci gaba da karatun tafsiri na alkurani mai girma na maulanmu shekul islam wasu talana alhaji ibrahim yasu radiyallahu ta'ala a tafsir ya ta tafsir za mu ci gaba yau a za mu yi halka ta 88 kenan insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a daren ma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسهرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تاتنا من آية لتسارنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ودم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وقالوا in ba manta ba a cikin wannan sura ta suratul araf ana mun zo fuskan bayani na annabi Musa alayhi salam da yanda ya shaji dadi da Fir'aun da an yi bayanin yanda aka tara mai yan sihiri ganin cewa shi ya jefa sanda ta zama ci ya kawo wanda suka jefa sandunan su da igwansu suka zama cizai amma sai sanda annabi Musa alaihi salamu ta haɗe su daga nan su wannan yan sihirin suka tabbatar da wannan abin yayi kahin sihiri mu'jiza ce daga Allah tabaraka wataala suka miƙa wuya to yanzu a wanda suke mashawartan annabi Musa mashawartan Fir'auna suka ce to ba zai kyale su ba bayan haka nan ko sai imani ake ta ana ta zuwa ana mubaya da annabi Musa sai mashawartan nan na fir'auna suka bashi da shawara suka ce to yanzu haka zaka kyale su kana gani mutane suna tabbiye shi suna ta yarda da shi kai ko an kyale kai da kai da allolin naka to shine yayi barazanar ga yanda zai musu a ƙarshe dai annabi mutane suka aka nuhu annabi Musa to kuma gashi wa ya ce zai ɗanɗana mana kuɗa irin yanda ya mana tun kamun ka zo a yanzu ma yana so zai mana ka zai kashe maza ya bar mata daga cikin mu shi dai ya musu annabi Musa ya ce duka wannan ai ƙasa duk ta Allah ce kuma ƙarshe da dada yana yana waje masu tsoron Allah a ƙarshe yanzu aka yi ta nuna masa za mu karanta yau cikin abin da zai zo jerin ayoyi wanda kuma za a yi ta nuna masu ko sun yarda su ba da gaskiya shine farko na Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qalu mahama tatina min ayati litasarna biha ma lan lakum wato su duk abin da aka musu na aya na mu'jiza maimakon su su duda su san wannan daga Allah ne su kawai suka ce ai wa qalu suka ce mahama suka ce ma annabi qalu li Musa suka ce ma annabi Musa mahama tatina bihi min ayatin biyan da zaka zo mana da wata aya wata mu'jiza litasarna biha dan ka sihirtar da mu su gani suke dabo ne za a musu din kowane lokaci aka zo musu mu- da mujiza suka ce to duk yanda za ka zo mun da mujiza dan ka sihirtar da mu dan ka mana sihiri to fama na halaka bi mu- mu- bi mu'minin mu ba masu ba da gaskiya bane da kai kullama waqa'at ayatu raja'u ila Musa wannan lokaci wata mu'jiza wata aya ta ta abku sai su koma zuwa ga annabi annabi Musa an yadu wallahi lahum su nema ya roƙa musu Allah an yakshifa anhum azaba Allah ya yi musu wannan azaba fa idza kashafahu in Allah ya yaye musu fa innahum mu'minun sai su yi alƙawari in har aka yaye mana wannan mu masu ba da gaskiya muke za mu ba da gaskiya am fa idza kashafahu Allah yarji'una ala halatihim faqat su ko kowane lokaci in Allah ya yaye musu sai su koma ba su kan halin su kawai na kafirci wa qalu hazihi al-kalima suka yi duka shi ma suka yi wannan magana mama ta ce na fi min ayati da tsanna bi afana lakum min diyan da zaka zo mu da wata aya dan ka sihirtar da mu to mu ba masu ba da gaskiya bane da kai fada'a alaihim shikenan sai musu addu'a Allah ya kama su fa arsalna alaihim tufana Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka aiko musu a tufa na ruwa ambaliya lamma mazati sununa almujriba da shekaru wanda suke na hori suka fice wajat sununa muksiba shuwan shekaru kuma suka zo na yabanya kasratul amtar ruwa sai suka yawa wa kasura wa kasuran nabat tsirrai su ma suka yawa wa kasura kullu khairin duna alheri sai yawa qalu sai suka ce ad-dunya haka za faqat taratan khisbun wa taratan jadbun suka ce duniya dama haka nan take kawai wani lokaci yabanya wani lokaci kuma fari walaysa hadha bi ayatin lillahi fama fama nu'min suka ce wannan ba wata aya bace daga a wurin Allah ba wata aya bace ta Allah saboda haka ba za mu ba da gaskiya ba da alayhi Musa sai annabi Musa ya yi musu addu'a Allah ya kama su fa waqa lahum tufanun sai wani ambaliya ya afku gare su da kalatil miyahu a radihim ruwa suka shiga ƙasashensu famtala'atil buyut gidaddai suka cika da ruwa minan miyahi sab'ata ayyamin kwana kwana bakwai hum gariquna suna durmiyayyu fil mai a cikin ruwa kulluhum yatil ma'a ila turqwatihi kowa ruwa yana zo mai har ga yana zo mai har ga makogoro iza iza wa kafa la yumkinu an yajlisa in mutun ya miƙe ba ta yi wa ya zamana wala yumkinu an yattaja ba ta yi wa mutum ya kwanta ba qau wuqufan suka wanzu suna tsaitsaye wal ma'u fi taraqihim ruwa yana a makogaran su ya kai musu wuya yana ga makogaro fa hal- fa halakat jami'u amwaluhum wa mawashi jami'u amwalihim wa mawashi duka dukiyoyin su da dabbobin su suka halaka fa talabu min Musa an yad'u Allah an yakshifa hadha sai suka nema daga wajen annabi Musa ya roki Allah Allah ya yaye musu wannan fa idza kashafa yu'minun suka yi mai alƙawari in har Allah ya yaye musu wannan za su ba da gaskiya falamma kashafa Allah hadha ba shaharan da sai Allah ya yaye musu wannan sai suka wanzu tsawon wata guda nabatal ushubu wa kasaratun nabatatu wa kasurul khairu tsirrai suka fito ale- wato ciyawa ta fito tsirrai suka fito alheri ya yawaita qalu hadha khairun ja'ana faqat laysa bi ayatin lillahi suka ce kawai a wannan kawai alheri ne zo mana kawai ba wata aya bace daga Allah fa arsalallahu aljarada ba tsirrai suke shikenan ko musu shuka ta kama ba suna ganin shikenan sun sha to sai Allah ya aiko musu fara kuma wal jarada kenan Allah ya turo musu fara fa atal jaradu fa akala zar'ahum wa simarahum wa siyabahum fa akala kullama indahum fara da tazo ta cinye duk wata shuka duk wani ƴaƴan itace kai har tufafin su bata bari ba ta cinye duk wani abin da suke da hatta lam yakashun hau ba wani abin ne saura fa kullama taja insanu wa qala wa qala jaradu alayhi ko da wani lokaci mutum ya kwanta kawai sai fara ta taf ta wada masa a ta la yakzuru alal qiyam har sauraron ma ba wai ɗaya ɗaya ko biyu ba kawai zuban ma mutum ne suke har sai mutum ya kasa ta ya kasa ta shi mala wai za a rada ahadun an ya takallama in mutum ya so ya magana da kalar jaradu fi fihi sai wala taf ta fada cikin bakin shi malamin magana ma hira ma ta kiwa fa baka su haka za saba ta ayyam suka tsaya haka tsawon kwana bakwai aidan kuma dai fa talaba fir'aunu min musa an yakshifa Allahu hadha rijza a wahi urmin sai kan shi fir'auna ya nema annabi Musa ya roƙa masa Allah Allah ya yaye musu wannan azabin in aka yaye za su ba da gaskiya falamma ka shafa wallahu da Allah ya yaye masa faƙau shaharan sai suka tsaya dai bayan haka suka samu wata guda fi afiyatin a cikin lafiya qalu hadha laysa fi ayatin lillahi kawai ba sun samu lafiya ba sai suka ce to wannan ba wata aya bace daga wurin Allah ba wata aya Allah bace ba wal jaradu ita ko fara ya kulu fi rasul sallallahu alaihi wasallam zalla sai yana cewa dangance da fara jundullahi al-akbar ita rindunan Allah ce mafi girma akbaru jundun lillahi tabaraka ta'ala mafi girman runduna ce ta Allah tabaraka ta'ala wa huwa awwalu ma yufqadu min al-umam kuma ita fara ita ce farko abin da za a rasa daga cikin al'ummatai wato kamar inda makaranta kwanakin baya dabbobi ma kowane dabbobi ka gani a cikin ƙasar nan a al'umma ce mai zaman kanta idza idza fuqida al-jaradu hatta lam yabqa fi dunya jaradun yattabi'u al-baqar in aka rasa hwara ya kasance a cikin duniya babu daidai da hwara guda ɗaya tak duka sun kare to kuma sai shanu su biya musu ba da zalika ta taba al'umma su ma shanu za su zo su kare bayan haka shikenan sai al'ummatai su ta bibiyan juna ta ikidin in qada sirku kamar yadda kasan dai sarka in zaranta ya katse kawai kasan sai zubiya baki da haka za kana haka za kana Umar ibn Khattab idza ma za zamanun lam yara al-jarada yursilu ila jami'il buldan sayyidina Umar radiyallahu tabbata gare shi ya kasance a matsayin shi na shugaban mu'minai in ya zo zamani ya shude bai ga hwara ba ya ga ba bai ganin hwara to sai ya aika a cikin sauran kasai sai ya yasalu an al-jarad yana tambaya me labarin hwara hatta idza qila wujida al-jarad fi ardi kaza har ya ka ce mai an samu hala a ƙasa ta kaza qala alhamdulillah sai ce to alhamdulillah yastajilu zalika ala baqa'i dunya yana kawo hujja da wannan amsa wanzuwar duniya kenan dai duniya dai bata zo kashe ba yanzu akwai saura wal yaradu huwa allazi yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi hala ita ce dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dangance da ita a halalana uhilla lana maitatani wa damani fa amma al maitatani فالحوت والجراد واما الدماني فالكبد والطحال maza sun muke cewa an halitta mana matattun abubuwa guda biyu da jini kuma guda biyu amma abin da ke matattun shine kihi da wara kihi ba a cewa ai ba sai an yanka ko ko wara ba ce a sai an yanka haka nan ta mutu halaka ne kihi haka nan ya mutu ba sai an yanka ba ya halitta to wannan sune matattun guda matattu guda biyu wanda aka aka halitta mana da kuma jini guda biyu su ne anta da saiwa wannan ba su rabuwa da jini to shi ma wannan an halitta ma al'umma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya du'a al jarad manzo Allah sallam ya kasance yana addu'a akan hwara yana ma hwara addu'a ta addu'a ta ta halaka ta ta halaka Allahumma qtul kibarahu wa ahlik sigarahu wa afsid baydahu waqtada waqta dabirahu li alla yadurra bi zar'il muslimina haka ana sanar ce ma fara adda ya ce Allah ka kashe manyanta ka halakar da ƙanananta ka ɓata ƙwayayenta ka yanke bayanta don katta cutawa a shuka ta musulmi falama madal jaradu da fara ta, ta shuɗe a falama madal jaradu baka ala kufri baka sai suka wanzu akan kafircin su ne fara shi kenan da an an yi addu'a shi kenan Allah ya yayi matsala fara sai suka wanzu akan kafircin su qalu hadha laysa bi shay'in suka ce wannan ma ba komai ne ba amhalu to umhilu sharan sai aka sau dan sau aka doka aka doka musu kafa tsawon wata guda kullama marrat ayatun baqaw sharan ko da lokaci wata aya ta wuce sai a su wanzu wata guda fi asirata a cikin lafiya bayan wannan wani kummala sai aka aiko musu kwalkwata kwalkwata wani lokaci ana cewa kyaya yawwa to waje alƙummar sai kyaya ta zo a sus wani nau'i ta zama kamar wani nau'i na tsutsa nau'in miyar ƙurat wani nau'i ne kamar ita wannan saboda bala'inta yadda ka san kaska ƙurat kaska irin wa'ansu wa'ansu ƙwari ne wanda suke addabar hata da shanu sai ga suna kama hantsarsu suna da ƙahuwa masu yawa ta tsutsan jininsu yawwa ita ake cewa korat wannan da ta hau mutum mutum ma tana tana anta da bukatun ya hudi tsutsan jini take mada ga ciwo to sai aka turo su irin wannan kwalkwata fata tabba ba fatatabba ma tarakahu al-jarad wannan kyaya wannan ita kwalkwata sai ta bibi abinda saura abinda hawara ta raga akala kullama indahum wannan tsotsa wannan wannan kwalkwalkwata sai da ta cinye da abinda ke gare su a da kala fi mususu tsutsa nau'i irin wannan na tsutsan ya shiga wajen su hatta lam yafka indahum sha'un har sai da kai ba wani abin da ya masa saura falamma shtadda haza da wannan ya tsananta talabu min Musa an yusrifa wallahu sai suka nema daga Musa Allah ya juya musu wannan abu fa yuminu in suka in zaka musa haka za su ba da gaskiya fa sarafahu Allah sai Allah ya juya su ya juya musu wannan abu ya janye musu fa baqaw fi afiyatin shara suka wanzu tsawon wata guda suna cikin koshin lafiya wadda fajiya da suka koma kawarcin kuma sai aka turo musu wata aya ta mu su ne kwaɗi mala'at da fadi'a da fadi'u buyutahum kwaɗi sai suka cika gidajen su da dakunan su wa ta'amahum da abincin su kullama arada ahaduhum an yantika da kala da sadaw fi fami ko da lokaci mutun ya so ya magana kawai sai tsaf kwaɗo ya fada cikin bakin shi wa ta'amu wa sharabu haka nan abinci da abin sha kullu awani imtala'at bid fadi dukan kayayyakin su kwanin nuka da sun abubuwan awanin su suka cika da kwaɗi maka su fiya za sabata ayyam sun wanzu a cikin wannan halin kwana bakwai waddisu da shi ko kwado aksarul haywanati tasbihan lillahi shine mafi yawan tasbihi akan duk wani duk wata dabba ma cikin dabbobi yayi ko ta dabba yawan tasbihi ga Allah qala sulaiman bin dauda yawman sulaiman dan annabi dauda alaihi salamu ya ce wata rana la usabbihanna laylata tasbihan ma sabbaha mislahu makhluqun qattu yace wallahi a wannan daren sai nayi tasbihin da ba wani makhluqin da ya taba yin irin shi takallama lahu bi fadaw min tati saririhi daga nan sai ya ji magana wani kwado ya mai magana karkashin gadansa yace ya Suleiman ya ke Suleiman ta'jibu bi nafsika kana mamaki da kanka ne ana indi sab'una lisanan kwadan ne yace ni halshe sab'in ce gare ni kullu lisanin yusabbihu laylan wa naharan la yaftu kowane harshe tasbihi yake dare da rana baya gashiya wa mada alayya al'ana salasu ayyamin ma akaltu wa ma sharibtu min ajli tasbih yanzu yace kwana uku sun shude gare ni ba ci ba sha binci ba bin sha ba saboda kawai shagaltuwa da tasbih to kai dare guda ne kake so kai abin da ba wanda ya taba yi to ni ga abin da nake ciki wadama wannan ya shude shi ma yanzu sun nema a yaye musu an yaye za su imani ba su imani ba sai Allah ya turo musu da ta aya ita ce jini ba da zalika ja'a damu bayan wannan sai jini ya zo in kalabatin ya huhum daman abifan duk baki ɗaya ruwayen sai suka juwa suka canza suka koma jini a jini tsariyan wanda yake sabon jini kamar yanzu aka yanka dabba aka zubo shi kullama aradu an yashrabu ma an nasara daman abifan ko da lokaci suka yi niyyar su sha ruwa sai ruwan nan ya zama kawai ɗanyen jini gashi nan idza akhadha al-isra'ili dalwan min al-bi'r yakunu ma'an zulalan in ba isra'ili mutanen annabi Musa in daga cikin mutanen annabi Musa ne mutun ya dauki ruwa ya ebo ya dauko guga ya ebo ruwa daga cikin rijiya sai ya sha ruwa mai kyau ruwa mai dadi wa idza akhadha al-qibtiyu dalwan amma mutanen fir'auna baki ba da in ya dauki in ya dauki guga yakunu daman abidan kawai in ya ebo ruwa sai ya zama ruwa ne sai ya zama kawai jini ne gashi na danye faƙala fir'aunu sai fir'aunu yace haza indi dawa'u yace ni ina wannan ina da maganin shi ya za ai yace kullu isra'ilin yakunu ma'a qibtin duk wani ba isra'ili ya kasance tare da bakibakil da yazo kawai na raba ba ta yiwa ko duk inda kake kai kai ba kai ba isra'ila ba in kai ba ruwa mai kyau bane ba to ba da ka sha kai kadai ba duk ka ka zama da tare da wani wani bakibakil wato fi kullatin wa kasance randa guda za ku kasha wahidatan guda daya mahallu shirfi yam yakunu waida abu wurin shan su dai kasance guda ɗaya ne fa fa'alu zalika sai suka aikata wannan idza tanawalu isra'ilu isra'iliyu yakhruju ma'un safin in ba isra'ila ya ebo ruwa daga cikin randa sai ga ruwa ne tatacce wa idza tanawalu al-qibdu yakunu daban amma ba kibdan ya ebo daga cikin wannan randa fa kawai sai ya koma shi fa qala ya khuzu al-isra'ilil ma Fir'auna ya ce to har yanzu ma dai ban na sai na zai ya khuzu al-isra'ilil ma'a ويجعله في في في في ويسبه في فم القرطي yace yanzu ba Isra'ile kai in ka ebo ruwa ba masu kyau bane ba eh to in kai za ka ebo ruwa in ba baki bude yana so ya sha mutanen fir'auna ba isra'ila ka ebo ruwa da hannunka sannan ka zuba shi ga cikin bakin shi ya daga baki ka zuba mai fa iza fa'ala zalika fa iza fa'ala ya kuna da ba haka yin ma da aka yi kai wanda ba ta fir'auna ba ta yi ba in aka iba aka zuba mai sai ya koma shi cikin bakin shi fa dasa fir'auna shi fir'auna yana da yan dubarun da yake a kai shi ma ta kakare da nan ya kai kishirwa ta kama shi a tsasan shadidan kishirwa ko mai tsanani wa talaba awraqa shajari sai ce shi ga yana shi sarkin dabara ce yana akwai dabara da zai yanzu shi ba ruwa zai sha ba a kawo mai ganyayen itace a kawo mai ganyen ganyen itace fa atahu bi warqi shajari akala warqi shajara sai ya ci wannan ganyen itacen hatta arada an ya musalma'a lokacin da in ka tattamala ka tattamala ba sai ka ja ka samu sai ruwa ba to da yaso ya tsoci ruwan nan baki ya daman kawai sai sai ya ya zuko shi ni mala fifa mi a cikin bakin shi fa talaba min Musa an yaka shifa an yaka shifa Allah hada wa yumin sai nema alhurma waje annabi Musa ya roki Allah in Allah ya yayi wannan shi zai bar gaskiya qala ta'ala ayatin mufassalatin Allah tabaraka ta'ala ce wannan ayoyi haka wanda suke rarrabe mubayyinatin wanda suke bayyanannu haka aka sauka musu da su fastakbaru sai suka yi girman kai anil imani biya daga ba da gaskiya da ita wa kanu kuma mujrimi mun shigo wa kanu kuma suka kasance mutane wanda suke ma'abuta lahi masu lahi manyan lahi wala ma waqa alaihim rijzu ya jiza ta shi
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
ولما وقع عليهم الرجز قشيبه ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولما وقع عليهم الرجز يعني عذاب تأبكو أكنسو شيني الرجز شيني العذاب عذابه qalu ya Musa da na rubuka ma da indaka sai suka ce ya kai Musa ka roƙa mana ubangijinka da abin da yayi maka alƙawari min kashfil azabi anna in amanna na yayewar azaba in mun ba da gaskiya da in ka shafta annar riza lalle in har ka yaye mana wannan azaba da numinan na naka wallahi zan ba da gaskiya da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu aika bani isra'ila tare da kai ku tahi hazi qaulatuhum inda kulli aya wannan shine fadar su wanda suke yi yayin kowace aya kowace mu'jiza su gani in suka gaba mahuta sai su yi wannan magana kuma sai su tada alƙawari daga baya falamma kashafna anhum anhum rijza Allah tabaraka ta'ala ce da muka yaye musu azaban bi du'a Musa da dalilin addu'a ta annabi Musa ila ajalin hum balighu zuwa wani ajali wani lokaci wanda su masu kaiwa wannan ajalin ne idza hum yankusun sai ga su suna masu warware alkawali yanquduna ahadahum suna warware alkawalin su wa yusirruna ala kufrihim suna masu tabbata masu tsayawa masu israri kenan masu tsayawa akan kafircin su fanta kamna minhum sai muka kama su da azaba fanta kama Allahu minhum sai Allah ya musu azaba wata azaba ta daban fa'agaratanahu fil yami sai muka durmiyar da su a cikin kogi fil bahari almil cikin kogi wanda yake mai gishiri yana muke cewa maliya eh malih ne kenan kogi wanda ke da wanda ke ruwan gishiri bi annahum bi annahum kazzabu bi ayatina bi sabbi annahum kazzabu bi ayatina saboda dalilin sun karyatar da ayoyinmu wa kanu anha ghafilina kuma sun kasance rabkanannu ne daga barinta la yatadabbaruna ha ba sa tsaya su lura da ita amara Allah Musa an yasire bi bani Isra'ila Allah tabaraka ta'ala sai umarci annabi Musa da yi tahiya tahiya ma ta dare da banu Isra'ila a asirce fasara bihim wa hum sittumiyati alf sai ya fi dare da su ya tahi da su su ko sun su mutum dubu ɗari shida ne wa sab'una alf da kuma dubu saba'in falama karaju da kala jibrilu kulla baitin min buyutil qibti wa zabaha fi jariyatan da suka fita malaika jibrilu ya sabka ya shiga kowane ɗaki daga cikin ɗakunan kibdawa mutanen fir'auna sai ya samu sai ya samu ta yarinya yanki ya yanke yanke diyan su mata kowane gida an yanke musu diya mata guda falamma asbahu da suka waye gari ishtagalu bi dafni amwatihim sai suka shagaltu da binne matattun su har tartafa annahar har sai da rana ta dau ta daukaka fata'ammalu falam yajru isra'iliya min bainihim sai suka lura kai tsakankanin su babu ba isra'ile ko dai ko dai faqalu sai suka ce hadasa amrun kai wani abu wani abu ya abu lam yabqa ahadun min bani isra'ila ma'ana ba wanda ya wanzu daga cikin bani isra'ila tare da mu fa nazara fir'aunu fa idzal amru kadhalika fir'aunu ya duba ya duba sai ga abu haka ne fa arsala fil madaini hashirina sai aika a cikin birane a sun ana ana masu yana masu taro su yana kiran su su fa jama'a alfa alfin wa sab'iyati alf wa sab'ina alf alfan sai ya tara mutum dubu so dubu miliyan kenan wa da, da kuma mutum dubu ɗari bakwai da kuma dubu saba'in kullum yarkabu jawadan kumaitan kowanne daga cikinsu yana hawan ingarman ingarman doki kumaitan wanda ke da launi tsakanin baki da ja shi ya cewa kumaita wanda launin shi shi ba baki ba shi ba sha ba iri ɗaya kulluhum marakibuhum mutashabihatu dukan su ababan hawan su iri ɗaya ne masu kama da juna ne fa li hadha yaqulu inna haula la shirzimatun qalilun saboda haka ne a wani wuri can Fir'aun yake cewa ai su wa'annan banu Isra'ila ba komai ne ba sai ɗan jama'a ne wanda suke ɗan kaɗan shi ya tara wajen miliyan su suna miliyan da ɗari bakwai su kansu da dubu ɗari bakwai da dubu saba'in su duka duka ba su wuce kuma dubu ɗari shida da dubu saba'in yan kalma na shi sun yi su yawa saboda haka ke ganin su ayi ba wani abu da yan kanan kaɗan ne suna iya suna iya in musu kenan ta'ala inna bani isra'ila qaliluna wa hum sittumi'atin wa sab'una yace su bani isra'ila yan kaɗan ne dukan su su dubu ɗari shida ne da dubu saba'in walakin da nisbati ila jaishihi hum qalilun duka yawan nasu wannan in aka danganta su da shirin dinar shi yan kaɗan ne faraki ba fir'aunu wa hamanu wa junuduhu wa aradu darka Musa sai suka hau suka hau ababen hawa da shi Fir'auna da Hamana da rindinarsa suna nihin su riski annabi Musa su je su kamo shi wa kana yusha'u bin nun ala ala muqaddamatul jama'a qala li Musa wa salla ila bahrin la yanfa fi illa sufun a cikin wanda ke gaban gaba gaban jama'a ta nan Musa shine Yusuf Yusuf dan Nun a shi ma ba annabi ne ko a gaba zan ba annabi ne a cikin wannan tayyar da shi yana shine ke a jagora shike a gaba to shi ya ce ma annabi Musa to mun kai fa mun dangane da kogi yanzu ba abin da zai amfani sai jiragen ruwa mun kai inda kawai suke nan ba ba ba yanda suka iya kogi ya gita wa kana kalibu fi mu'akharatil jaysh shi ko wanda ake ce mai kalibu shine ke kare shine ke a karshen rinduna ta annabi Musa qala lahu sai tuma annabi Musa adrakana fir'auna bi junudi to ha fir'auna da da rinduna shiga sunan sun riske mu la qibala lana bi haqqin ba mu ba ba mu imus bayan da muka iya da su sun yi kare mu qala Musa sai annabi Musa ya ce kalla a ina ko kusa abin ba haka yake ba inna ma ira bi shahidin ina tare da ubangiji na a sannu zai shirye ni zai Allah zai sa wani mafita fa amarahu Allah an yadriba bi asahul bahr sai Allah tabaraka taala ya umarce shi da ya bugi da sandan shi ya bugi kogi kogin nan da ya gita musu fa'un falakal baharu sai ko kogin nan ya tsage wa kana lahum isna isna ashara tariqa tariqan sun kasance daman suna hawan suna bin hanyoyi ne hanya goma sha biyu haka nan sai shi ma ya rarraba kogin nan zuwa hanya goma sha biyu fatajawazu fatajawaza banu isra'ila sai banu isra'ila suka ketara wa ja'a fir'aunu wa jashu fir'auna shi ma ya zo da rundunar shi fa agharaqnahum fil yami sai muka durmiyar da su a cikin kogi da annahu kazzabu bi ayatina wa kanu ana ghafilin dalilin da su sune sun suka karyatar da ayoyinmu kuma sai kasance rabkananu ba masu lura da wannan ayoyin ba a wani sun kawo malazina kalu su bafur
وعورثنا, وعورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت, كلم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وكانوا وما كانوا يش وما كانوا يعرشون
فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون sai muka gadawa mutane wanda aka kasance ana raunanar da su bilisti ibadi da bautar da su wani banu isra'ila su ne banu isra'ila bi muka gada musu masharik al-ardi wa maghariba sai muka gada musu da mahudar rana da mahadarta ma'ana duk gabas da yamma duka tasu ce Allah ti baraka lafiya amma ba ana nihin duka na na duka duniya ba a masharik al-ardi wa maghariba la ti baraka lafiya wanda muka yi albarka a fiya a cikin ta bilma'i da ruwa wa shajari da itace wannan sifatun lil ardi sifa ce ga wata ƙasa wayar sham ita ce garin sham ita ce ƙasar sham wata matkalimatu rabbikal husna sai kalima ta wato kyautatawa ta ubangijin ka sai ta cika wayar qawlu ita ce fadar da Allah ya yi wa nuridu an namunna alal ladina subihu fi dardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisina alƙawarin da Allah ya yi cewa dama mu muna nihin mu yi kyauta a waɗanda aka raunar da su a cikin ƙasa wa na ja'alhum a'immatan ba za su ne jagorori wa wani ja'alhum a'immatan wa na ja'alhum alwarisina ba za su ne masu wanda su gade ƙasan ma baki da to wannan kalma ita ce kalma wato wato kyakkyawa wadda Allah ya yi sai Allah ya ce wata mata kalma sai wannan kalma ta cika ala bani isra'ila absa banu isra'ila wannan kuma bima sabaru dalilin haƙurin da suka yi ala aza aduhim absa cutar maƙiyinsu rafa Allahu qauma Musa bi sababi ayi khasla wai Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka Musa da mutanen shi a bi sababi ayi khasla saboda wata ɗabi'a saboda menene ana ɗaukaka su bi sabari saboda haƙuri haƙuri kawai lam yaqul bi ilmihim wala bi amalihim Allah bai ce ba saboda iliminsu ko saboda aikinsu bal bima sabaru Allah ya ce saboda haƙurin da suka yi wadammarna a halakna sai muka halakar da ma kana sirau fir'aunu wa qaumu abinda fir'aunu ya kasance yana aikatawa da mutanen shi miyan imarati na daga manyan gidaje wa ma kanu yarishuna miyal abniya da ko abinda suka kasance da suna daukakawa na daga na daga gine-gine wa shawaza wajawazna ko
وجاوزنا بني إسرائيل الب... وجاوزنا ببني إسرائيل البار فأتوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مت- متبر إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أب أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين وجاوزنا ببني إسرائيل أبرنا ببني إسرائيل sai muka ƙetarar da bani Isra'ila al-bahara kogi muka ƙetarar da su suka ƙetare wannan kogin fatau ala qaumin marru sai suka shuriya wajen wasu mutane ya kufuna ala asnamin lahum yaqimuna suna masu ukuf masu dukufa akan wasu gumaka wanda suke nasu ala ibadati asnamin lahum wato suka wace wasu mutane suna bauta ma gumakansu lamma falakallahu al-bahra li bani isra'ila lokacin da Allah ya tsaga kogi wa, wa bani Isra'ila wa tajawazu suka ketare maru bi qaumin ya'buduna asnam sai suka wuce wa mutane suna bauta wa gumaka qalu ya musa ja'al ya musa ja'alna ilahan kama lahum aliha sai suka ce ya kai musa ka sanya mu ma wani abun bauta sanaman wani gumki na abudu wani zamu rika bauta mai kama lahum kama lahum kama lahum aliha kamar da kawancin suke da allolin su ka gani in ma samu mu zaman dan gumki ma mu rika bauta mai kana inda mu kawo tajalu annabi Musa ce kai ne ku wannan mutane ne nufi jahilai ne ku ne kuna jahilta abuwa mukafa'atuhum lillahi lamma ahlaka aduwahum wa falaka lahum nabara wa najahum an yatlubu ilahan ghayruhu wai sa kai yadda za su ma Allah akan ya halakar da makiyinsu ya tsaga musu kogi sun wuce ya tsiratar da su shine wai an ya tulibu ilahan gairu shi ne su nemi wani abin bauta wanda ba shi ba ma a shaddu hama katihim shehul islam Allah ta yake cewa mi ya fi su tsananin wawanci ba wanda ya su wawanci wannan kala musa sai anan musa ce inna haula'i mutabbaru ma fi wadancan da kuke gani halakakki ne abin da suke an halakar da su ma hun fi abin da suke cikin nan a halaka ne wa batilun ma kanu ya'maluna kuma ƙarya ne abin da suke aikatawa batil ne batanci ne ba gaskiya ne ba qala ghayr la abghikum ilahan yace annabi Musa ce alayhi salamu shin wai wani Allah ne atlubu lakum atlubu lakum ilahan ghayr Allah shin wai kuna nema in nema muku wani Allah ne abin bauta in nema muku wani abin bauta ghayr Allah wanda ba Allah ba wa huwa faddalakum ala alamin alhali kwa shine wanda ya fifita ku akan alam baki daya ala alami zamanikum bima zukira ya fifita ku a bisa alam wato duka halittu na zamaninku da abin da aka ambata qala yahudin li sayyidina ali bin abi talib karamallahu wajhahu wata rana wani bai yahudi sai ce masa sayyidina ali Allah ya girma fuskansa antum ummatu muhammadin ma ashaddu khilafikum ma dafantu nabiyakum hatta ikhtalaftum ku al'umma ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya yi ku tsananin saɓani ba kuma yi da birni annabinku ba har sai da kuka sassaɓa ƙalallahu ali sai sai na da ya ce masa inna maktalafna anhu lafihi mu saɓani da muka samu saɓani ne na yaya ya kamata mu yi ba wai saɓani ne a cikin lamarin da ya bar mu a kai ba ba cikin ba cikin ba cikin shi ba cikin abin da ya bar mu a wurin muka samu sabani a'a ya ya kamata mu mai ne a cikin abin da ya kamata mu dan daga wato halifanci a tsora mai halifa tun da wuri ko ko yayin da kama ya kamata a yi wajen wanka da sauransu shi ne abin sabon da aka samu walakin antum ma ma ma jaffat aqdamukum hina falaka hina tufurika lakum al-bahru hatta qultum insha Allah la ilaha kama la kuma aliha sai yace amman ku yahuda kahuwan ku basu da bushewa ma ba lokacin da aka tsaga muku kogi kuka kuka wuce abubuwan ku duka da yankin ku ba su ma iya bushewa ku sai aka ji kuna cewa Allah ka samu wani abun bauta ka nemi annabi Musa ka ce a samu wani wani abun bauta kamar yadda wa'anta suke da abun bauta ku kuna neman makon su gumaka fa buhital ladzi kafar to wanda yake da ba mai gaskiya ba dole ya shiru a wanda ya kafarta kawai sai ya gum ya ta cewa na'am
وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستعيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقت- يقتلون أب- يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذكروا كما كتنا إذا انجيناكم يعني عندما كثيرة تدكم من آل فرعون دقى أنجدا فرعون أنجيناكم آباءكم أنجينا آباءكم أنا نين من سيرة تدى إيايكم يهودا وانا ينزوكي مسلم مغانا to ku tuna lokacin da aka tsiratar da iyayenku ya su munakum su azabi su mutanen fir'auna yukallifunakum suna dora muku mummunan azaba shaddu wa tsananin azaba haza Musa ya zakiruhum wannan annabi Musa yake tunatar da su bi inja'ihim min fir'auna da tsiratar da su da aka yi daga hannun fir'auna wa qaumihi da mutanansa yaktuna abna'akum suna kashe 'ya'yanku wa yastahyuna nisa'akum suna neman su bar ‘ya'yanku mata, suna kashe mazan suna barin mata, wa fi zalikun al'injawa cikin wannan wancananku, tsiratar wannan, bala'un in'amun akwai wani irin ni'imtarwa min rabbi kuma azimun mai girma daga Ubangijinku. Au fi zalikum la azabu bala'un iftila'un azim min rabbikum ko ko cikin wantanan ku azaban da ake muku kinnan suka lokacin wannan kuda da suka gaira muku wannan kudan da kuda da suka rika dandana muku ta azaba lalle cikin ta akwai wani irin iftila'i akwai bala'i wanda yake iftila'un ku jarrabawa ce mai girma min rabbikum daga ubangijinku na'am wa wannan
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعرش بعشر فتم ميقات فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلصني في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين آه ووعدنا موسى ثلاثين ليلة sai muka yi wa annabi Musa alƙawali dare talatin. Talaba Musa an yi udiyahu Allahu kitaban يهدي به بني إسرائيل يبين لهم الحلال والحرام أنا موسى عليه السلام يا نما ga Allah ya bashi wani littafi wanda zai shiryar da bani Isra'ila da wannan littafin a cikin littafin nan Allah ya bayyana mai abin da yake halak da abin da yake haram amarahu Allah an yasura 30 zaitan sai Allah ya umarce shi da ya azumi kwana 30 amma dare 30 aka ce to zakara laylatan nan an ambaci dare ba a ce kwana ba lina alama anna soma kana laylan wa nahara dan mu san shi azumi ya kasance dare da rana ne ake yin shi laisa ka somina ba irin azumin mu bane ba ka somuna naharan fakat mu da rana ne kawai muke azumi wa huwa yasumu laylan wa nahara shi ko anai Musa yana azumtan dare ya azumci rana ila 30 yawman har zuwa kwana 30 hada shi tuna in za ka warware wannan irin wannan kwana talatin sun zama kwana sittin kenan wahiyar zulƙida shine tsawon wata na zulƙida fasamaha sai ya azumci wannan kwanukan falamma tamat da wani kwanukan nan suka cika an kara musa khalufa famihi fastaka bi udi kharnub a sai annabi musa yayi musan wannan canzawan iska na bakin shi shi a ganin shi tunda zai je ya gana da ubangiji wannan ya yi wannan lokaci bakin shi ya canza iskan bakin shi ya canza ya ce to bari ya ya maganin shi sai ya samu asawaki da wani ice da ake ce mai kharnub shi da wannan icen ya yi ya goge bakinsa ya asawaki an ce ice ne irin wanda ko da wani lokaci shi yana da ganye ba irin wanda wani lokaci ganye suke bushewa bane suna zai kala jibril sai malaika jibril ya ce kunna nashum fi fami musa ra'ihatul miski mu mun kasance muna jin kamshin almiski a cikin a cikin bakin annabi musa wa kad zalat tilka ra'iha amma yanzu da wannan asawakin sai wannan kamshin da muke ji sai ya gushe fa amarahu Allah ta'ala bi an yazuma asharata ayyamin ba'da zalika sai Allah tabaraka ta'ala ya umarce shi da azumin kuma na kwana goma bayan wannan akhbarahu ya bashi labari la kharufa fam misaymi atyabu inda Allah ta'ala min rihil miski cewa lalle wallahi canzawan iska na bakin mai azumi shine mafi daɗi a wurin Allah daga iska na almiski ma wato mamna habi ashirin sai muka tika ta da kwana goma min zinhija na daga watan zinhija yayi da zulkida an wata wata guda to sai a ƙara kwana goma na zulhija fatamma miqatu rabbihi 40 lela sai alƙawalin da Allah Ubangiji ya masa sai ya cika kwana arba'in kenan. A kenan waktu adihi bi kalamihi iyahu wa lokacin da Allah ya mai alƙawali da zai zai magana zai magana gare shi. Musa samu zirkeda zirkeda Allah Musa ya azumci watan zirkeda ne wa ashirin min zilida da kwana goma na zilhijja fasara arba'ina laila sai ya zamo dare arba'in kenan fa wafa Allahu lahu bima wa'adahu sai Allah ya cika masa da abin da ya fara alƙawari haza huwa al-aslu fi khalwati 40 laylatin wannan shine asali a cikin halwa ta kwana 40 wal 40 akmalu adadin fi min al-adadi shi 40 shine mafi cikan adadi daga cikin adadduka sawa'an fi babil ahadi aw fi babil asharati aw fi babil asharati aw fi babil mihina daidai ne a cikin babi na ɗaiɗaiku koko na gomomi koko na ɗaruruwa أو في باب الألو آلاف وكو بابي ندبني لأن سر الأربعين ظاهر في كل شيء domin duka wa domin sirri na hudu yana bayyana a cikin duka wayannan yana bayyana cikin dukan komai a duniya arba'atu arkani duniya an kaddiba rukuni rukuni guda hudu ne wal kutubu al munazzala haka littattafai wanda suke ababen sarkarwa sune at-taura والزبور ده زبورة والإنجيل ده إنجيلا والفرقانة ده القرآن أربعة كتب للتفاق الأخرين والأركان هكذا أربعة سما من يملائكو سوهدين جبريل ميكائيل وإسرافيل إسرافيل وأزرائيل سوية ده ملائكة جبريل ده ملائكة ميكائيل ده ملائكة إسرافيل ده ملائكة أزرائيل أربعة سوهدين حتى المذاهب الأربعة أربعة سنة مذاهب ما نفيه وقسنا قد أخرين أو أنبلية هنفية شافية مالكية إذا تفكرت تجد الأشياء أربعة أربعة إن كي إن كذا كي تفكر ذاك سام أبو واقع سواك وحكى سكت يا هول هول هول هول قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة من زال سرسل التي في يوم أسكن صحابي قراه وخير السرية أربعة أربعون hakanan fiyayyen sariya waɗanda za a aika rundunar da za a aikawa su je su yi da aiki wanda ba sai sun taita da ma'aiki musulun salam su ma mutum arba'in ne ba khairul jeshi arba umiya fiyayyen runduna kuma ɗari hudu ne mutum ɗari hudu haza sirrul arba'una wannan sirrul arba'ina sirri ne na adadi na arba'in man akhlasa lillahi arba'ina lailatan tafajjarat yanabiyu hikmati fi qalbihi wa nataqa biha lisanuhu haka hadisi ya zo zala suna cewa duk wanda ya tsarkake Allah mana ya ai tsarkake aiki ga Allah dare arba'in to wannan mutumin yake wato mabubbuga mabubbugai ma na hikima na hikima za su kese a cikin zuciyar shi a ji halishin shi na na furti da su falamma sama Musa arba'ina lailatan bi ayyamiha wa layaliha yayin da annabi Musa ya azumi na kwana arba'in da dararanta da kwanukanta wallam yuhis bil ju'i kuma cikin wannan duka kwana arba'in an shi ne a baki daya ba wai yankewa babu wani sha ba sahur ba abin nan ba sahur babu da baki kwana arba'in da yisu wannan bai ju ta ju'in wa ba da annahu mutawajjihun ila al-hadara saboda shi yana mai huskanta halara ne ista'anasa billahi tabaraka ta'ala sai ya ya wato ya ɗebe kewa da Allah tabaraka ta'ala hatta lam yuhis hatta lam yuhis bil ju'i wala bil atash har sai da kai baya jin bai ji wata yunwa ba balan taraki shirwa bi khilaf khuruji ila ila al khadir sabanin hitar da yi ta yi ina neman khadiru fi nisfi yawmin a cikin rabin yabin yini kala sai aka je yana cewa atina gada'ana laqalla qila min safarina hadha sabah kai kawo mana abinci mu lalle mun haɗu da wahala a cikin wannan balaguran namu da Allah zalika safaru ibtila'in a hasa bil ju'i fi nisfi fi nisfi yawmin saboda wannan balaguro ne na jarrabawa sai ji yunwa a cikin rabin yini kharaja Musa ila miqati anan Musa sai ta zuwa miqati ma'alqalwata na al'ura ubangiji wa qala Musa li akhi Harun Harun Haruna sai annabi Musa ya ce ma dan uwansa Haruna inda zahabi ila jabal inda zahabi ila jabali lil munaja lokacin da zai taya wajen dutsen nan domin yin munajati yin asiri da Allah sai ya ce masa ikhlufni fi qawmi ka halifance ni kur khalifati ka kasance mai maye mini fi qawmi a cikin mutane na wa aslih amrahum ka ka daidaita ka gyara lamarin su wala tabi sabiyan musidin amman karkabi karkabi bi tafarki wanda yake nan mabarnata karka bi kaka bi su lima ya taju lima ya taju li an yi khalifa harun lima ya taju lima li an ya khalifa hu harun fil qaumi wa huma rasulani ila ila alqaum wai dan tambaya dan me yasa anan Musa ne yake bukatuwa zuwa Haruna ya halifance shi a cikin mutanen nan alhali ko su manzanni ne baki daya su manzanni ne su zuwa mutanen nan afta da annar rasul asali huwa musa domin manzo a cikin tare da sunan wannan wannan taron da su manzo na asali shine annabi musa talaba min allahi an yursila haruna waziran da ya nema allah ya aiko haruna yana mai mataimaki gare shi ishtar kafin risala sai suka tarayya a cikin manzanci bi sabai musa da dalilin annabi musa fakana fakana rais huwa musa to sai kan sai wanda ke jagora a cikin su shine annabi musa washtaraka washtaraka kuma sai suka yi tarayya a cikin manzancin fa idza takhallafa wahidu minhuma yahtaju al-akhar li an yanussa lahu bil khilafa in ɗayan su in ɗaya zai barin waje to yana buƙatuwa ɗayan ya nassanta halifancin shi ma'ana ya nuna ya bayyana cewa kai kai ne halifa nan qala lahu ukhlifni fi qawmi wa aslih yace mai ka halifance ne a cikin mutane na kuma ka gyara walamma qala lahu ukhlifni fi qawmi da ya ce mai ka halifance na cikin mutane na wa asali ka gyara abadun ijil suka wace sai suka bauta ma dan maraki din ba da yi bayan ta bayan sa bayan ta ya ne Musa fa haza saboda saboda haka ne qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya da muta Allah tabbata gare shi yace Allahu khalifati fikum annabi sallallahu da zai bar al'umma sai ce Allah shine halifata a cikin ku fa baqiyat ummatuhu ala siratil mustaqim wa halum majara sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta wanzu akan tafarki wanda ke madaidaici har zuwa illa masha Allah hadha asnadu hadha asanadar khilafata ila akhihi fa fadarat wannan ya jingina khalifanci zuwa dan uwan shi sai abin ya bace wa hadha asanadar khilafata ila rabbi fa saluhat wannan kuma sai sai jingina khalifanci zuwa ubangijin shi sai abin sai ta gyaru khalifanci sai ya gyaru على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في أمتي من يأخذ العلم من الله بلا واسطة هذا cewa annabi sai da mutu Allah tabbata gare shi yayi sani cikin al'umma shi akwai wanda suke karban ilimi daga karba ilimi daga Allah tabaraka ta'ala ba tare da wani mai shiga tsakani ba falihaza saboda wannan ne kala Allahu khalifati fikum Allah shine halifata a cikin ku fa kama annal anbiya talaqaw ilma min Allah bila wasitatin فكذلك الأولياء ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتلقون العلم من الله بلا واسطة كما عند النبوة suna tafar ilimi daga Allah ba tare da wani mai shiga tsakani ba to hakan nan waliyai na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tafar ilimi daga Allah ba tare da wani mai shiga tsakani ba taba'an nabi sallallahu alaihi wasallam suna saboda biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato biyayya ga annabi sai da mutane tabbata gare shi annabiyu mustaqillun wal waliyu tabi'un bambancin su shi annabi cin gashin kanshi yake shi ko wali mabiyi ne fa faham ma bainal martabataini to ka fahimta abin da ke tsakanin wannan matsayin guda biyu na'am wannan ba ji amsani nan za mu dakata اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين